إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatu na sira ta manza Allah sallallahu alaihi wasallam mun tsaya a gaba ta bayanin aljannai sun karɓi musulunta aljannai wanda ya kasance wannan bayan dawowar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin ta'if wanda ya je neman taimakon mutanen ta'if su karɓa da'awa amma ba su karɓa ba ya dawo yana wurin da ake ce mashi nakla ko ka bar shi a buɗa yana wurin da ake ce mashi wuri nakla a nan suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta Qur'ani wanda Allah ya bayani wa isarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin wannan sune aljannai na garin Nasibin sai koma zuwa mutanen su su ma suke musu wa'azi ku karbi Allah turo wani annabi ya zo bayan annabi Musa yana shiryarwa ku yi imani da Allah wannan ya sanya aljannan da suka yi imani wata hikima ta Allah mutane ba su karba ba amma kuma aljannai sun karba sai ibn hajar yake bayani akan alaƙa tsakanin mutum da aljannu imamu shafi'i ya kawo ruwaya daga imamu shafi'i yake cewa duk wanda yake cewa ya ga aljani a surar shi ba zan mu karɓi da shi ba sai dai in ya kasance annabi ne sai ibn hajar yake bayani yake ƙarin sharhi akan magana ta ibn ta imamu shafi'i sai ce wannan zan mu ɗauke shi akan wanda ya ce ya gansu a surarsu su surar da Allah halice su amma duk wanda ya ce ya ga wani abu ya rikida sun sawaya sun ɗauki wata sura misali ta dabba ko sura ta wani abu ya ce wannan ba za a yi suka a kan shi ba saboda ya tabbata an samu hadisi daga abu huraira wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi tsaron zakakkono kuma wani mutum ya zo ɗauka har aka yi so uku sai manzo Allah ke ce mishi ya haɗi maka gaskiya amma shi makareci ne kenan wannan yake gwadawa shedani ne kuma ya kama shi a sura ta a sura ta mutum wannan yake ƙara tabbatarwa tsalaka tsankanin mutum da aljanni wanda abu ne mutum bai gani to kuma ya za a yi a samu alaƙa tsankanin abin da baka gani kuma da abin da shi yana ganin ka ya za a samu alaƙa Allah ke cewa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wasu mutane mutane su suke neman tsari suke neman taimako daga wajen aljanna sai sanya su su ma aljannan suke dukan kansu wani abu a asali kamata yi a ce mutum aljan yana neman wani abu a wajen mutum kamar yadda muka gani can baya wanda zai ci abin da mutum zai ci sauran shine abincinsu to amma abu sai juya ya zamanto mutum shi yake neman tsari da su yake neman taimakonsu a biya mu bukata akan kaza ina bukatar kaza shi kuma babu wanda zai ma irin wannan abin ya zamanto a banza sai an yi sharaɗi sai an yi kwantara mi zakamin nima in maka mi zaka min nima umma saboda mafi yawansu sun kauce ma hanya Allah sun kauce ma hanyar Allah kuma su ma nema suke wani ya shigo irin wannan fagen Allah ce ka masalin shaidani izgalil insani kul misalin shaidani lokacin da zai ce ma dan adam ka hurci falamma kafara daga ya ka hurce shi ma zai ce inni bari umminka inni akhafu Allah rabbul alamin ni ma ina tsoron azaba Allah shi gurin shi dan adam shi ma ya kahurce kamar yadda shi ma kahurce to hanyar da zai sanya dan adam ya kahurcen in nawa ce zai mishi wannan abu amin kaza ina san amin kaza ina san a ba wani kaza a arzitar da wani a haukatar da wani wannan abin kake so to ga inda ya kamata kai misali zaka mun yanka duk lokacin da kake bukata in zo in biya ma bukata ka zaka mun yanka sai a ce misali wani zakara ne za a yanka abinda bai taka kara ya karyawa shi kuma a isilin tauhidi duk wanda zai yanka ba dan Allah ba yayi yayi shirka shi kaga ya samu gurin shi dan adam yayi shirka dan ya samu biyan bukatar shi wannan yankan da zai zai sanya shi aljanin ya halarto kuma ya tambaya me kake bukata ga abin da nake bukata diyan da za a yi sai ya biya ma mutum wannan bukatar tashi wannan an samu ruwaya imam abu hakim al-hakimin ne saburi wanda ya littahi al-mustadrak ala sahihain hadisai ne ya tara su ma ingantattu wanda ya tara su akan sharaɗin bukari da musulun musan bukari da musulun suna taka tsantsan wajen ɗokan hadisi bisa ɗokan hadisi wajen kowa don malami in ya zamanto ma suna shakkan mutuncin shi ma bisa ka ɗokan hadisin shi to haka shi ma hakimin ne saburi shi ma tara hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ɗora sharaɗin Bukhari da Musulun wajen tattara hadisan kowa ya an tantance za a ɗauki hadisin shi ya kawo ruwaya ruwayar da ta zo take cewa bayan rasuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wata mata ta zo masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ta zo ba tardo kowa ba sai ta tardo manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tardo su sai take tambaya ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai suka ce ai manzan Allah ya rasu wannan kuma shine ya ce babban musiba da ta samu musulmai rasuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam anas bin malik yake cewa wallahi ina gani ranar da manzan Allah shigo madina ya ce babu abin da bai yi ba haske da manzan Allah shigo madina ya ce kuma mun san ranar da manzan Allah bar garin madina ya ce lokacin da muna yi da binne manzan Allah sai da muka ji ga baki daya duk abin da yake garin madina ya yi baki a idanuwanmu ya ce he da muka ji muna yi da binne manzan Allah muka ji zukatanmu ma sun fara sauyawa sun fara sabawa ya ce wannan shine kasancewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye a cikin al'umma wata fitina wata musiba ba za ta faɗo matukan manzan Allah yana raye amma manzan Allah ya rasu lokacin da suka iya binne shi ma take ce musu ranku ya yi daɗi kun zuba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙasa ana suke cewa wallahi matabat ran bai yi daɗi ba haka wannan matai ta zo ta tarro sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina manzan Allah yake suka ce manzan Allah ya rasu amma shiga shiga cikin gida ki tar da Aisha ki haɗi mata abin da ya kawo ki kika zo neman manza Allah tana shiga ta tar da Aisha saurari labari na cikin abin da take cewa ya take ce mata ni mace ce ina da ina tare da mijina amma bai zama kullum yana hanyar bulaguro bai zama a gida ta rasa yadda za ta yi sai ta yi sai ta haɗi ma wata tsohuwa matsalarta menene matsalar ki ta ce mijinta bai zama tana so a yi duk yadda za a yi ya dinga zama a gari wannan shine shawara duk wanda za a kawo mishi shawara an yarda da shi ne wanda ya zo haɗi ma sirrinka sirrin shi ya yarda da kai ne almustashar duk wanda aka zo za a ma aka yi tambaye shawarar shi an yarda da shi ne in ya fallasa ya tona asirin wanda ya kame shawara kamar ya haince shi wannan shine ka'idar da ya zo a hadisi wanda za a tambaye shi shawara yake kuma a wannan neman shawara ya kamata mutum ya tantance wa zan nemi shawarar shi wani zaka nemi shawarar shi wallahi sai dora ka hanyar da ta hudda ka daga addini gabaki daya kamar yadda wannan hadisin zan mu gani wani zaka tambayi shawarar shi wallahi zai dora ka a shawarar ra'ayin shi zai zama kan kan daidai in ka bi wannan ra'ayin nashi zaka tsira ya taudi mata matsalar ta sai ta yi kin samu magani lokaci kaza daddare ki zo ta ce na tar da wannan matan ina zuwa sai na tarro ta ta zo da baƙaƙen karnuka guda biyu kamar yadda ya tabbata hadisi manzo Allah ke cewa baƙin kare shedani ta zo da baƙaƙen karnuka ya ce ta min hau ɗaya ita ma ta hau ɗaya ta ce ba ta gansu ba kawai da ba ta bude idan ta bai da ta ganta a garin babil cikin wannan garin babil ai ya shahara ha qur'ani Allah kawo shi wa ma unzila alal malakaini bi babil harut wa marut garin babil gari ne a cikin iraq sanannen gari ne kuma ya shahara da zancen tsahi ta ce hidda muka gan mu a wannan garin muka zo gari ta ce he ta tarro mutane ne an rataye su kansu a ƙasa ƙahuwansu a sama an rataye ƙahuwansu ta zo tana kallon abin mamaki suka ce mata mi ya kawo ki ta faɗi matsalarta suka ce mata ki koma garinku ki koma garinku kakki kahurta kama yadda ya zo a cikin suratul bakara inna ma na hannu fitnatun fala takfur kakka kafurta mu fitina ce sai ta ce ita dai tana bukata wannan abun wannan aikin a mata tana bukatar wannan aikin a mata ta dage sai ta suka yi mata to tun da kin dage sai an miki kin dage sai an miki sai gwada mata wani murhu je ki can ki je ki hutsari a cikin shi ki dawo ta kama hanya ta yi da ta je ta leƙa ta ga abin da babu kyan gani ta kasa yi ta dawo da ta dawo kin ta ce e na yi ni kika gani ta ce ban ga komi ba suka ce biki ba don haka ki koma garinku kakki kahurta ta dage suka ce to kuma ki ta je na biyu ta ƙara dubawa ta ga bata iya ta dawo suka tambaye ta kin ta ce e ta yi in kika gani ta ce banga komi ba suka ce biki ba don haka muna muke nasiha ki ta ki ki koma garinku ta ƙara nacewa suka ce to je ki sake ta koma yanzu ya ta yi ta dawo kin yi e na yi ni kika gani ta ce ta ga wani abu kamar daga jikinta mutum a saman doki ya huto daga jikinta ya yi sama zuciya suka mata wannan shine imaninki wannan shine imaninki kenan ta yi ta sai da imanin ta rabu da shi suka ce ku koma ta ce ban gane komi ba na zo a biya mun bukata kuma yanzu na yi kuma an ce in koma ya suka ce mata kin ga wannan alkama dokatta ki ba ta umarni ta yi miki duk abin da ke so ce mata ta shuka kanta ta huddo da kanta ta girbe kanta kuma ta nika kanta ta ɗoka ta ba ta umarni tana kallo alkama ta hutu har ta girma ta girbe kanta ta nika kanta suka cikin gani kinan wannan ɗaya ne a gwada mata sauran ki je ki ku koma kina a yanzu ta sai da imaninta ta ɗoki wani abu daban ta sai kahurci babu abin da ta bukata ba ta samu ba kawai abin da ya haɗo mata a zuciyarta ina son ka zahi na same shi kaga yanzu ai matsalar mijinta ta gama da ta gama da shi in ca ta zamuna kakka ta ko ina zai zamuna tunda ta ga abin da ta yi in nema zan ta yi wani bimun ba a kashe shi ba ta yi aiki ba ko mutuwa zai wannan shine mi goranta sai da imaninta kuma duk wanda zai shiga irin wannan wurin zai shiga irin wannan yanayin wala komi na duniya zai samu amma ya tabbatar da ya sai da imanin shi ya tabbatar da bai da rabu a lahira haka duniya ta rikice ta zamanto mutum komi zai iya badawa don ya samu abin duniya komi zai iya yi don ya samu abin duniya ya ce wani yake haɗi mun mota ce ya gani mai kyau a wani gari makwabtanmu ya ce da na je ina kallon motar ina kallon motar har mai motar ya gani na sama idan motar na sama motar ido ina ta kallonta har ya tsaraka ya zo waje na ya ce mun wannan motar ta burge ka ya ce ta burge mu sai ta mashi wallahi inda ka san yadda aka yi aka samu wannan motar ko an baka ba zai karɓa ba kina abin da aka yi abu ne na tashin hankali abu ne wanda hankali bai karɓa mutum zai yi shi kuma wannan shine tsarin tsarin Allah duk wanda ya zamanto wa man ya ashu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wala duk wanda zai kawo da kai ya shaha ma qur'ani lahiya wallahi sai Allah gama shi da wani shaydani in ka ganshi shi kanshi ko shaydani zai zamanto dan aikin da zai yi wala mutum mai hankali ba zai yi wannan aikin babu wanda zai sai da ɗan shi don ya yi don ya samu kuɗi amma duk wanda ya zamanto babu imani tare da shi wala sama da haka ma sai yi kuma don ya samu musallai ga sunan barkatai ita ma ta sai da duk abin da take bukata tana samu to kuma shi wannan ɗabi'a ce ta mutum mutum yana ƙosawa a ce mun duk abin da nake so a duniya he na samu wani binji zan yi rayuwar bata da daɗi ai tsarin da Allah yi wannan yana da wannan bai da don rayuwar ta yi daɗi amma duk abin da nake so sai na samu ai shi ne Allah yi da yahudawa lokacin da Allah sanya musu abinci kawai zo musu ke suna ci me suka ce suka ce wallah wannan abin mun gaji da shi kawai mu ma a ba mu dama mu dinga nomawa da kanmu muna ci da kanmu a ba mu kyauta ya ishe mu Allah ce musu a tastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair ita ma wannan abin ya ishe ta ya ishe ta sai ta zo Madina tana neman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la'alla inda ta tarro manzan Allah da ya kunce mata ko wannan tabbasi da ya kunce mata abin da aka mata da ya kunce imaninta ya dawo amma kash manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai nan wa zai mata sai dai ɗaya daga cikin sabon shi wa zai mata hede ko ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abin da zai zama tudar ruya ce abin da mutum zai yi wanda ta tabbata a shari'a amma mutum zai yi ta sai zamanto yanayi ne mutum yana yi yana yi yana yi har shi shaidanin ya samu damar shigowa tsankanin mutane yana gama hada tsankanin mutane ai wane ne yi kaza wane ma wannan sihiri wane yi kaza sai gama mutane gabaki ya hada abinda aka samu mutum kokari yana karantawa yana karantawa to tabbas Allah za a dace kuma wannan ya danganta daga imanin wanda yake yi kaga mun gani satin da ya huce manzan Allah ya ma wani yaro bai karanta ba komi kawai magana ya suna kawo wa arwaya ahmad bin hanbal diyan wani babban mutum ne haka shi ma aljanin yake wasa da ita kawai in ya tashi aka waɗi ma ahmad bin hanbal suke cewa kawai takalmin shi zai bada ya ce ka gwada mushi mai wannan takalmin ya ce ya sha mata lafiya kuma daga ya an kai shi kenan a ahmad bin hanbal ya rasu wanda ya ci kambacin shi abin ya tashi aka haɗi mishi ga abin da ahmad yake yi shi ma ya bada rinca suka yi mishi shi ma saboda girman shi ne da tsoron allon shi kina wani ya danganta ne da ƙarfin imanin mutum wani ya zo addu'a kawai zai karanta shi kenan kuma a samu lahiya shi kenan an ƙare to wannan matan sai aisha take ce mata tambaya ɗaya zan biki kina da ma'aikiya ko kuma ma'aihi yake tana da rai ta ce e ce ki je ki kyautata mata tana yiwa dalilin kyautata matan da zaki Allah ya miki Allah mai do miki imaninki Allah kun ce miki abin da aka miki wannan kike kawowa girman mi girman kyautata ma ma'aihiya ibn umar wani ya zo mushi ibn umar na yi kisa na kashe mutum na iya tuba shi ma ta mushi ma'aihiyarka da rai ya ce e ya ce ka je ka kyautata mata wani ya zo mushi ibn umar na ɗauko ma'aihiyata tun daga garinmu a baya har na kawo ta makka muka yi hajji ina tunani mutumin yaman ka ɗauka daga yaman zuwa makka kilomitar nawa ɗari ruwa ne ya ce a bayana na goyo ta muka zo makka muka yi hajji duk aikin hajji da aka yi tana bayana muka yi ya ce ma ibn umar kana ganin na sakanta mata goyon da ta mu wallah ibn umar ta mushi wallahi ko nishin na ɗaya baka biya ta ba balle ka ci ka sakanta mata gabaki ɗaya abinda ta ba wannan shine ke irin wannan abubuwan kyautatawa mutum yana aikin alheri ko da an mushi Allah gabaki ɗaya sai Allah kunce mushi farabin bai sani ba yi ne za a yi kuma yana ci sai dai mi mutum kullum ya dinga neman tsari da Allah azkarikin da mutum zai yi na sahiya da marece Allah su ne kariyar mutum zaman da zai yi karanta ƙur'ani misali zai zamana ya sabke wala duk abin da za a mishi na sihiri sabkar da zai yi ya kunci sai dai a sake wani ƙur'ani kariya ne addu'o'in da manzan Allah bada kariya ne wanda ya bada a dinga ma yara a musu manzala na ma jikokin shi izu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma musu iya ba amma ana musu kariya ce shi kullum Allah ke cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu su suna ganin ku inda buku ganin su abinda bai ganin ka baka ganin shi nan da nan zai cutar da kai to amma sai Allah ya sanya kariya kariya karanta ayatul kursi kariya azkar sahiya da marece duk da muna mancewa mutum zai mance amma duk lokacin da mutum ya tuna ya yi su wallah kariya ce a kan shi kariya ce a lahiyar shi wanda manzo Allah ke cewa duk wanda ya ce Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sami Allahumma afini fi basari ya karanta wa'annan tabbas a wurin wannan Allah zai kare lahiyar shi wani abu zai same shi ba ga su nan barkatai amma yi shagala zan mu shagala amma mutum lokacin da ya tunani sai je ruwan na azkarkin ga baki ɗaya karanta su to wannan ga abin da aisha ta ce mata sai zamanto wannan yanayin shine sabko a kan al'umma al'umma lokacin da mutum musulmi zai tashi da ƙahon shi ya tahi wajen wani wanda yake tunanin malami ne yana tunanin malami ne a ce malam kaza ne shi kuma duk lokacin ɗabi'a ce ta mutum al'umma hausa ko sauran al'umma an ce wannan malami ne kowa yana neman ya je ya mishi addu'a wane iman addu'a to lokacin da wanda ya ɗauki rigar malamta ya juya ta ta zamanto rigar boka ce ya sa to ɓannar da zai ba kaɗan bace ba wadda ta tahi da sunan malami ne ina bukata amma adda a sai an kawo kaza to shikenan an kauce ma hanya addu'a kowa yana nema addu'a wani ya mishi addu'a Allah manzan Allah Umar zai ta yi umara ya ce mishi kakkamance ni cikin addu'arka manzan Allah na bukata addu'a wani amma kuma ya nema Umar kakkamance ni cikin addu'arka kowa na bukata kowa addu'ar da wani zai juya ya yi a bayan idanka ya ma addu'a wallah addu'a ce karɓaɓɓa wannan shi zai kawo yanayin mutanen da addu'a yi daga yayi allah karɓa addu'a shi saboda saboda sharɗa na karɓa addu'a gabaki ɗaya cika su ko ba a ce ba dole he da larauci mutum zai addu'a a mutum ya yabi Allah da hausa da halshen shi kullum abin da mutum yaban Allah yake sanya Allah ya ba da abin da aka roka lokacin da zan yabi Allah da halshe na kenan zan tsara kalmomi da jimloli masu daɗi wanda na yaban Allah ne wanda in na ƙare Allah zai karɓi wannan addu'a babu wanda ke son yabo sama da Allah kenan lokacin da mutum zai tsara in roƙi Allah wannan shine maganin mutum ya je wajen boka in roƙi Allah Allah ba ni wallahi mutum yana da aiki al'umman musulmi kowa yana da aikin da ma Allah wanda ke ganin wannan aikin da nayi Allah ya karba aikin zan yi adda Allah don wannan aikin da nayi Allah ka biya mun bukata wallah in aikin ya karbu sai Allah ya ma biya ma mutum sai Allah biya ma mutum bukatar shi addu'a mutum ɗaya ne zai yi wallahi daga ya yi allah karɓa addu'a yawa daga cikin al'umman manzan allah sallallahu alaihi wasallam musallan in ka ɗauko barkatai ga su nan musallan wanda ruwa zai rasa na sha ya buga ƙasa allah hudu musu ruwa su sha musallan wanda zai zo tanawa ya huce an tauhaɗi na wani waziri cikin lokacin wata daula ta musulunci waziri ne har waziri ana mashi kinaya da wazirin adal mai adalci ya taso ya kamo hanya zai zo makka hajji a hanya duk wanda yake tare da shi shi ke ciyar da shi har ya zo makka har aka zo hilin arfa kamar yadda aka sani ko a yanzu hilin arfa wuri ne mai zahi kahin ka samu inuwa da zaka laɓe in ba dama ma zaka samu irin wani itace na nan dogon yaro da sauransa a can amma wuri ne mai zahi kuma ran da za a arfar ranar zahi gare ta aka mashi kuka babu ruwa a hilin arfa mutane kishirwa ya zai suka ce kawai ya shiga kuka ya daga hannun shi ke ma Allah Allah babu ruwa mutanenka ne mahajjata ga sun zo ya ce yana karewa Allah sa aka fara musu ruwa a wurin arfai sai ke cewa wallahi inda na san addu'ar da zan yi Allah zai karba amuruwa ya ce wallahi da na ce Allah gafarta mu kinan gashi nan magani na al'umman musulmi gashi nan cikin addu'a in na rashin lahiya ne manzan Allah ya karantar ɗora hannunka a wuri kaza ka karanta kaza matuƙai ba cuta ta rashin lahiya ba ne ba sai ka warki in na kaza ne manzan Allah ya karantar amma sai mutum ya kama hanya ya je wajen wanda ba zai biya mashi bukata ba tauhidinka yana cike lokacin da zaka je wajen wani ya biya ma bukata damun ka ɗauke shi wani abu tun daga nan tauhidinka ya gurgunce ina tsoron wannan mutum ya cutar da ni zai ce min ikaza yanka kaza soyo kaza kawo irin abinci kaza kawo irin dabba kaza mai kaza da kaza ka kawo yace daga nan ma an huda rigan malamta ta sabka wannan ba malami bane ba malami shine wanda zai ce ma ga ayar da manzan Allah karantar a karanta ga addu'a da manzan Allah karantar a karanta to amma zai ce ma ikaza ikaza ikaza yanka kaza mala wani daga cikin wani da muka yi karatu da shi dan kasa makwabciya ne yake cewa abokinsu ne suna tare suke tare suke rayuwa irin ɗaki na unguwa ɗakin samarin unguwa ya ce a nan suke rayuwa ya ji labarin a kowata bokanya saman dutse take rayuwarta in ka je ka ganta abinda kake bukata ka same shi in kudi kake so ka yi ka samu kunnan kudi kudi ya ce sai dai wani ya gora sai dai ka gora ma wani amma ka yi su amma ku ji abin da zaka kawo amma wannan abin ya ce da bakin shi yake haɗi musu ya ce zuwa yi aka ce mashi ya je wajenta ya ce na tahi da na je aka ta ce mun ta ba ni randevun kwana arba'in ka in yi sallah ko ɗaya kaga dai manzo Allah ya ce duk wanda ya wanke kahwa ya tafi wajen boka ya gaskanta shi abin da ya hadi ba za a amshi sallar shi ba ta kwana arba'in to a wani yanayi in ya kuskura ya mutu a cikin kwana arba'in a wani yanayi zai gamu da Allah bai sallah shi ma kwana arba'in aka ba shi bai sallah kuma ya zo ya ci gaba da abin da suka mulahazar shi suka yi remarkin shi bai sallah ka tashi tun da sahi ba asuba ba azawar ba la'asar ba magarba ba nisha Allah wata irin rayuwa zaka ji mutum a zuciya shi zai shi shi haka ne ɗabi'a duk lokacin da musulmi wallahi ya sabka daga karantarwar manza Allah ya sabka daga sunnan manza Allah wallahi sai ya ji kumci a rayuwar shi wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka zai yi rayuwa mai kumci ko duk abin da ya huskanto gaban shi wallahi wahala gare shi in wani abu ne ya sa a gaba ya ga wannan abun tauri gare shi saboda rashin wannan sallah ya ce amma ya tsammuna yana yi kuma sharaɗi na biyu ya samu ƙura'ani da aka rubuta da hannu ƙura'ani da aka rubuta da hannu ya kawo zisatin ya kawo mata radda zai zo ce wannan abu mai sauƙi ne a gidansu ma akwai ta rayuwa shi ma ya rubuta kuma dama inda yake cikin inda kusan kowane gida aka samu an harace kai ka samu wanda ya harace ƙura'ani a kaɗan baka samu wanda ya harace wanda bai rubuta shi ba ka samu wanda ya harace ya ɗauko ƙura'ani ya kawo inda suke kwana zo ya ajiye yana jiran lokaci ya yi kuma ya je ya kai in ce suka yi wane hobe sallah wane mi zai kai da wannan da kawo shi yake hudu musu ce ga abin da aka hudu mushi kuma zuwa yi ya ce wallahi su suka yi kokari suka hana shi kai kai kuma ya ga hannun da suka sun mushi alheri sai yake jin labari in ya je mi za a yi ya ce wannan ƙur'anin wal'iya zuwillah haɗi mana da yauni ƙur'anin zata ɗauko ta raba shi gida biyu ta hau kan shi a kan shi za a yi aikin wannan abu ta gari wannan shi ne ƙarshen kahurci babu wanda zai ɗauki littafin allah ya raba shi gida biyu ya yi tsaye a kan shi kuma kamar shi zancen kamar zancen imani kamar zancen musulunci da wannan shi ne mutum zai mi ya rabu da addinin shi baki daya amma mi zai samu duniya zai samu wanda mutum da kan shi ya ce wani yake cewa muri da rabar lahira shi kenan don me yasa saboda ya san abin da yi walla abubuwan da mutane suke yi zai ba da mamaki wane ya ma ɗan uwan shi ko kishiya ta ma kishiyarta irin yanayin da wallah abin zai ba da tausayi ya ba da karasa don me yasa mutum zai ma ɗan uwan shi irin wannan abu kuma duka wannan yana daga cikin kuci kauce ma karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam neman biyan bukata ta kowane yanayi in dai na samu wallah ban damu ba kowa ya rasa tunanin wani dan uwana ne tana yi wa Allah tambaye ni akan haƙƙin shi amma babu babu tunanin wannan shine yace bannar da su matsawa suke yi tana da yawa a doron ƙasa shi yasa zamanto hukuncin su duk wanda ya zamanto wannan shine halin shi hukuncin matsayi shine shine kisa dan lokaci yayi sai mu tsaya wannan mu tsaya wannan gabai wannan makaranta na jirgi allah sanya mu tarayyar lada a cikin shi da kuskure kuma allah gafarta mu ganin lokacin abin da ya kusanto sallah kenan tsayawa sati mai zama mun shiga cikin zulhijja ma insha allah ya tsaye da karatu zuwa wani ɗan lokaci har bayan sallah allah riga subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكى أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Allah kara mu imani Allah kare mu daga hushin shi da azabar shi duniya da lahira Allah biya mu bukatun mu gabaki daya Allah sanya albarka a cikin ƙasar mu subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk